بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin sha shida ga watan zulhijja hijira na da dubu daya da dari hudu da ashirin da daya wanda daidai da sha daya ga watan mars shekara ta dubu biyu muna karatun littafin asarimul battar fi tasaddi lissaharatil ashrar na shekul allama wahidu abdulsalam bali hafizahullah muna ainihin bayani dangane da sihiru ainihin wato ta'tilil zawaj ma'ana yana bayani dangane da nau'in sihirin da ake wa mutum domin ya gaza yin aure namiji ko ainihin mace ya kawo mana alamomin da ake iya gane wannan sihiri da shi sa'an nan kuma ya zo ainihin wato ya kawo mana yadda ake maganin irin wannan larurar sa'an nan ku dubu da ɗaya to kudin rinka bi a hankali wajen gyaran ba sai an yi surutu ba jama'a sa'an nan sai zo ya kawo mana misalai dangane da ainihin wato yadda malam shi da kanshi ya biye maganin wannan mas'ala. a yanzu sai malam ya ce ma'lumatun hammatun an sihiri ga wasu ilmomi masu muhimmanci masu matuƙar amfani masu matuƙar muhimmanci game da ainihin sihiri waɗannan fa'idoji da ake so ka sani da waɗannan ilmomi sun shafe ka kai mara lafiya sun shafe ka kai malami mai aikin warkar da mara lafiya da izinin Allah sun shafe ka kai mijin matar da ka kawo ko ‘yarta ko ɗanta ko ubanta ko makamantin haka shi yasa muhimmancinsu ya game kowa da kowa matuƙar dai ya samu kanshi a cikin wannan harka mala ya ce awwalan na farko yumkin an ta tashabaha a arabu sihiri ma a arabul masi wannan littafi na sihir a ainihin asarimul batar littafi ne wanda rabi ne na daga wani littafi asalin littafin wiqayatul insan min aljinni wa shaitan shine littafin da wahidu abdulsalami bali ya rubuta domin ya bayyana ainihin wato haƙiƙanin cewa gaskiya ƙur'ani da sunna da lafiyayyen hankali ya tabbatar da cewa akwai aljanu kuma aljanu maza da mata ne kuma aljanu suna haihuwa kuma aljanu suna ci suna sha kuma aljanu za su shiga aljanna muminansu kafiransu za su shiga wuta fasikansu in Allah so ya gafarta musu ya gafarta musu in Allah bai nufi bai musu azaba gwargwadon da laifinsu sannan su shiga cikin ceton masu ceto kamar dai yadda al'amarin dan adam yake bayan duk da malam ya kawo wannan sai ya ce gaba da ke tsakanin dan adam da ainihin aljani sai ya tumbuko maka tushen tarihin gabar da ke tsakanin dan adam da aljani ya ce gabar ba ta yau ba ce ta gadon gargajiya ce gaba ce wadda ta faro tun daga kan ainihin iblis ya saka ƙiyayya da gaba da ƙeta da hassada da girman kai tsakanin shi da ainihin annabi adam sakamakon haka allah ya tsine mishi albarka ya kore shi daga gidan aljanna shi kenan sai ya ce shi kuma tun da haka ne sai ya yi fata-fata da 'ya'yan adam to wannan alkawarin da ya sai allah ya ce baka isa ba sai dai 'yan banza daga cikinsu da suka bi ka amma bayina na gari baka da iko a kansu to shi kenan iblis sai ya sha alwashin cika wannan alkawari nashi ba dare ba rana ba tsaye ba zaune kokari yake ya ga cewa sai ya cutar da ainihin dan adam to wannan cutarwa da shedan yake so yi wa ainihin dan adam ta kasu ainihin kashi da dama akwai cutarwa game da imaninka da aƙidarka da addininka kullum kokari yake ya kawo maka abin da zai lalata imaninka addininka aƙidarka don haka sai ka lura da wannan sannan akwai cutarwar da yake ƙoƙarin ya kawo maka dangane da dukiyarka ko ya ƙoƙarin saka maka gobara ta hanyar ainihin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce in dare ya ku rinka kashe fitila ba dan komai ba saboda iblisai shaidanu aljanu suna umarcin jaba ta je ta jawo lagwani sai ta ja shi ta haɗa shi kusa da inda wuta za ta kama don yana son ya gaya maka asara ya kona maka dukiya wannan kenan ya ga ya cutar da dukiyarka sannan yana ƙoƙarin ya ga ya cutar da zamantakewa tsakanin wane da wane tsakanin wance da wance a saka gaba a saka kiyayya a kasa fahimtar juna sannan yana daga cikin mugun aikin shi da yake kokarin ya tabbatar akan 'ya'yan adam shine cutar da su game da ainihin jikinsu to cutar da su game da jikinsu ya shafi nau'i biyu akwai cutarwa kai tsaye shi da zai yi maka to wannan ita ke kira almasu haka siddan aljani ya shige ka ba dan komai ba dan ya rinka wasa da kai kamar yadda kai ma dan adam kake kama biri ko kake kama kura ko kake kama maciji ko kake kama kunama ka yi wasa da su shi ma aljani yakan yi sha'awar ya mai da kai abun wasa ya rinka ainihin buga ka da ƙasa yana gurza ka yana wasa da kai ɗaya kenan ko ya shige ka dan intiƙami ramuwa ya ce ai kayi mai kaza ne ka taka mai ɗa kayi mai laifi kaza ka zuba mai ruwan wanke-wanke kayi kaki ka tofar a kan shi sai ce bari zai maka ramuwa akan haka sai shiga yana cutar da jikinka ko kuma ba dan komai ba saboda kadai zalunci ya ga yafi karfinka dan haka bari ya zalunce ka ya rinka ainihin cutar da jikinka jama'a mun gane wannan da kyau ko ko kuma ya maka mugunta yayin da ka zo mutuwa ya kokarin haramta maka ainihin faɗan kalmar shahada sai make ka wannan ya tabbata a cikin hadisi sahihi wanda al'imamu abu dauda ya ainihin ruwaito to waɗannan ɓangaren su ake kira almasu cutarwar da shi da kanshi zai maka to akwai cutarwar da zai haɗa kai da ɗan uwanka mutum amma boka shine ya rinka cutar da kai ta ainihin hanyar sihiri ta hanyar tsafe-tsafe ta hanyar abubuwa makamantan haka a ƙarshen littafin wikayatul insan sai wahidu abdulsalami bali ya ce matsalar sihiri ta fi ƙarfin a tattauna ta sama-sama tana buƙatar a yi mata littafi sukutun da guda shine sai marmaza sai rubuta maka wannan littafi asarimul battar fi tasaddi lisaharatil ashrar takobi mai kaifi domin tunkarar masharranta bokaye wannan shine cikon wancan littafin kuma shine cikon wancan alƙawarin da ya maka to in ka gane wannan da kyau shine sai a nan malam yake ce maka yumkinu an ta tashabaha a arabu sihiri ma a arabul masi zai iya yiwuwa alamomin sihiri su yi iri ɗaya ko su yi kama da alamomin masu a ce wane aljani ne ya shige shi me yake fama da shi yana fama da amai yana fama da ciwon kai yana fama da ciwon mara yana fama da mugayen mafarkai wane aljani ne ya shige shi amma ta hanya asiri to wancan masu kenan wannan sihiru amma sai zama duk irin abubuwan da wancan yake ji sai zan wannan yana ji jama'a mun gane wannan to fa'idar da ake so ka bambance matsalolin da bambanci in masu ne da zaran ka kori aljani shikenan matsala ta kare amma in sihiru ne ko ka kori aljani akwai sauran rina a kaba sai ka yi ƙoƙarin karya asirin domin ta hanyar wannan asirin ne aljanin ya samu shiga ta hanyar asirin aljanin ke samun damar zama ta hanyar wannan asirin ne aljanin zai iya barin wata alama ko wani gurbi a jikin wannan mara lafiya yadda shi in ya so dawowa zai iya dawowa duk wani aljani in ya zo wucewa in ya ga wannan mutumin zai iya gane cewa wannan dinnan to aljani ya taɓa shiga jikin shi don haka akwai gurbi akwai kafar shiga a ƙarƙashin haka in masu ne in ka kori aljanin shikenan matsala ta ƙare amma in sihiru ne in ka kori aljanin sai ka yi ƙoƙarin karya asirin sannan kuma sai ka yi ƙoƙarin ba shi kariya da izinin Allah yadda asiri ba zai sake kama shi ba ka ji abin da yasa ake so ka bambance to wace hanya ce babba da zaka iya gane wannan sihiru ne wannan masu ne shine irin alamomin da aka gabatar maka a baya na daga cikin su shine sai malam ya ce to sukan yi kama da juna to kaga tunda sukan yi kama da juna to akwai rudani kenan to wannan hanyar da za a bi a tabbatar da hakikanin wannan masu ne shine ta hanyar bincikar aljanin da kuma tabbatar da gaskiya abin da yake faɗi kai ne yasa ka shiga wannan sai ce a ni na shige shi ne saboda ya taka mini matata ta mutu ko kuma ya kashe mini matata ko ya kashe mini ɗana ko ya yi mini kaza aka tabbatar da abin da ya faɗa gaskiya ne to wannan masu kenan to kana kore shi shikenan ba matsala ta kare kawai shikenan mara lafiya ya je hau gudu da keken shi a'a sai aka gane cewa ya yi da'awar cewa shi fa wane ne ya turo shi to sai a yi bincike don Allah ya ce in ja akun fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان tun da Allah ya yi mana baiwar akwai manzan Allah a cikinmu akwai sunnan manzan Allah a cikinmu akwai alkur'ani a cikinmu duk wani ɗan banza haka Allah ya ce duk wani ɗan banza in ya zo da labari a ƙarƙashin wannan aya umuminta ta nuna duk wanda ya zo da mugun labari sunan shi kenan ɗan banza sai a kafa kwamitin bincike ana bincikawa aka gane gaskiya ne sai a ce Allah ya so shi sunan ɗan banza ya fita daga gare shi jama'a mun gane wannan da kyau don haka sai aka bincika sai aka tabbatar abin da aljanin nan ya faɗa gaskiya ne sihiri aka yi to yanzu sai kai ƙoƙarin shi aljanin ya fita to sannan kuma sai kai kokarin ka samu ruwan magariya din nan ka rinka hada mishi mara lafiyan yana sha yana wanka yana yawan sauraron ayoyin alkur'ani yana yawan kula da zikirori har a tabbatar da cewa babu wata burbushin alama ta ido biyu zazzabi ciwon kai jiri da makamantansu babu kuma ta bacci mafarkai da sauransu sai an tabbatar ya yi ɗoɗar ya warke in aka samu kishin koyaya to babu mamaki wannan sihirin bai gama karewa ba to shi kuma sihiri in bai gama karewa ba in ka ci karfin shi kashi casa'in da tara in ka ga cewa ai tunda an yi nasara a bari haka to yadda ka san kaman maruru ne ya fara haɗa ƙwaya sai ka samu allura sai ka huda kan kai baka matse ƙwayar ba ita kuma ma ƙwayar bata nuna yadda za ta fita da kanta ba to sai ya fi azaba fiye da ɗazu da baka huda shi ɗin nan ba duk sanda asiri ya taho karewa ya rage saura kaɗan in ka gaza ka bar shi ko kuma ka ga ai ba komai kenan to al'amarin zai koma ya dawo ɗanye cakal don haka in aljannin nan ya dawo wa mara lafiyan nan sai ya gurza shi fiye da yadda ake tunani shi yasa sai an tabbatar da cewa babu alaman ido biyu babu alaman mafarki ko misƙala zarratin ya watsake shi yasa kamar yadda nake faɗi kullum wannan matsala tana da buƙatar a samu zaunannu dafa'an aikin da za su yi kenan Allah ya shiryar da mu ثانيا نبي مالا يتي الشعور الدائم بألم في معدة المسحور دليل على أن السهر مأكول أو مشروب duk sanda ake jin ainihin wato dimantaccen ciwon ciki ko yaushe mara lafiya wanda aka yi wa sihiri ya rinka cewa yana yawan jin dawwamamman ciwon ciki uwar hanjin shi tana yawan ciwo ya ji kamar an hura wuta ya ji cikin shi kamar ya kulle ya ji kamar yana jin azababbiyar yunwa wannan dalili ne akan cewa sihirin nan an yi mai ya ci ne ko ya sha to ga wata magana da malam bai faɗi ba ni kuma zan faɗe ta ita ce duk sanda mara lafiyan yake yawan kukan cewa yana yawan jin zazzaɓi yana yawan jin zazzaɓi yana yawan jin jikin shi kamar zai kama da wuta dalili ne akan cewa ya sanya wannan sihiri ne ko ya ƙetara ma'ana ko an je an yi a riga ko an je an yi a hijabi ko an je an yi a zani ko an zubar ya ƙetara ko ta ƙetara to wannan alama za ta rinka bayyana sai rinka jin jikin shi kamar an hura wuta duk yadda ya zauna cikin fanka da AC sai ya rinka jin zufa na tasowa ta cikin cikin shi to dalili ne wannan kuma akan cewa ya sa ko ya ƙetara ne malam ya kawo ci da sha ne salisan na uku la ya tahaqqaqul ilajul qur'aniyyu illa bi shartaini ka tabbatar da cewa in dai magani ne ta hanyar alkur'ani to ba zai tabbata ba sai da sharuɗa guda biyu sharaɗin farko istiqamatul mu'aliji ala amrin lahi kai da kake yin maganin nan ka tsayu akan biyayya al'amarin Allah ya zan ba ɗan bid'a bane kai shi yasa wannan harka ba daidai bane a bar 'yan bid'a su je su ɗibo su haɗa da tsafe-tsafen shamsul ma'ariful kubra da bokancin da suka gada a wurin matsafan malamansu na soro su je su ruɗar da al'amarin yadda har masu sukar abin sai su samu damar suka su ce to in ka ce zaka kare harkar yanzu wane da yake haɗa da kaza da kaza fa mu muna kare ita matsalar ne ba muna kare me yin ta bane jama'a mun gane wannan da kyau ita matsalar addini ce duk wanda ya shigo da barna a ciki ita matsalar tana nan yadda take addini ce barnan mabarnaci ba za ta canza ta ba ba za ta lalata ba sai dai shi ya lalace ko kuma shi ya zama ainihin ɓatacce Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye don haka lallai kai da za ka rinka kula da karya asirin wane kora aljani kaza kaza sai ka tsaye akan biyayyar Allah al'amarin Allah ya zama dokar Allah ce a barbinka saniyan na biyu istiqamatu almaridi wa qana'atuhu bi fa'iliyati al-ilaj al-qur'ani thiqatul maridi wa qana'atuhu bi fa'iliyati al-qur'ani al-ilaj al-qur'ani ma'ana yanzu ka ji sharuɗan nan guda biyu ɗaya yana komawa zuwa ga malamin ɗaya kuma yana komawa zuwa ga wanda za a yi wa maganin shine yace thiqatul maridi shi mara lafiyan nan a samu amincewar shi ya zan yana da sakankan cewa wa qana'atuhu da kuma gamsuwar shi bi fa'iliyatil ilajil qur'ani akan cewa ainihin magani ta hanyar alqur'ani garanti ne babu shakka ba kasada bane tabbas ne akwai fa'iliya wato akwai aiki ya tabbatar da cewa yadda ya imani da cewa hantsi in yayi ya ji kanshi ya sara da ya siyo kafino ko fingo ko apc ya sha sai ji ya yi garas to ya tabbatar da cewa alkur'ani ya fi haka ainihin wato watsakar da mutum sai ya samu yaƙini akan cewa ai alkur'ani kasidin ne daga mu da kasawa ne rabi'an abu na hudu to daga cikin waɗannan abubuwan waɗancan ya kawo sharaɗin matsala ta uku ne akan cewa maganin nan na alkur'ani ba zai tabbata ba sai da abubuwa biyu a samu nagartar shi malami a samu kuma nagartar shi wanda ake magani to na hudu sai ce mu'zamu anwa'i sihiri tattafiqu fi hadha al-ard mafi yawancin ainihin wato nau'uka na sihiri sukan haɗu akan wannan alama ita ce ash-shu'uru bi dhiqin fi sadri khasatan fil layl yawan jin kunci a kirji mutum ya rinka jin kirjin shi yayi kuntata ya rinka jin damuwa ya rinka jin ya buwa ya kirjin shi ya mishi kunci musamman ainihin da daddare to mafi yawancin wannan ainihin wato nau'ukan sihirori da muka yi a baya ana iya samun wannan alamar ta tabbata ko a sihirul hawatif ko sihirul junun ko sihirul kumul ko sihirul mahabba ko sihirul tafriq ko sihirul ta'til zawat duk ana iya samun wannan alamar ita ce yawan jin kunci a cikin kirji khamisan na biyar yumkinuka ma'rifatu makani sihiri bi amraini to akwai wata matsala ita ce gano gurin da aka binne sihiri gano gurin da aka binne sihiri ya tabbata a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisin Aisha wanda ya zo cikin Bukhari da Muslim mun karanto shi a baya shine Allah ya nuna wa Annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata gare shi inda Yahudawa suka binne asirin da suka yi mai cewa a cikin kogon wata tsohuwar rijiya ne wadda an ma daina amfani da ita shin idan asirin nan an yi ne an binne a wani guri to yanzu wannan matsalar ta sha bamban da duk matsalolin da muka karanto yanzu wannan wani sabon karatu ne kuma shine ɗazu abin da ka ji shine ko kuma duk karatuttukan da ka ji shine in asirin nan ya zama an yi ne mutum ya ci ko ya sha ko ya sa shi ne yanzu ma'ana karyawa ta hanyar wanka da kuma sha ta hanyar shan magani ɗin nan duk abin da ya ci ko ya sha na asiri zai amayar da shi ko kuma ya lalace sai ya kasayar da shi to wajen kasayar da shi ina son ka gane yadda ake gane wane ya kasayar da asiri ko ya amayar da asiri wajen kasayar wannan zaka ga yayi wani irin dogon kashi kamar hanta zai kai kamar inci bakwai ko inci goma kashin zai kai tsawon ɗani guda haka ma'ana zai kai kusan tsawon littafin sarimul battar nan ko kuma ya fi haka sai ga mutum yana ta ziraro shi yana tahowa kamar hanta lagwab lagwab lagwab lagwab haka ka gan shi ainihin yadda ka ga kalar hanta wato ba jawur ba ba kuma baki ba alama ce akan ya kasa yadda asirin ko kuma ka gan shi ainihin yalo yadda ka san gwaiduwar kwai sai ka ganshi yana ainihin ta kasiyo shi haka lakab lakab lakab lakab to yana gama kasayar da shi sai ji cikin shi yadda ka san an yi mai sabis alama cewa asirin ya fita ta kashi kenan ko kuma ta amai sai kaga yana amai kamar cutar da bahaushe ke cewa wane yana fama da shawara kaga yana amayar da yalon abu ko kuma kaga yana amayar da abubuwa yadda ka san kwallon irin kuka din nan da yara ainihin suke jikawa suna sha sai ga ya amayar da wannan ko ga ya amayar da allurai ko rezoji duk sai ka ga ya amayar da wannan ishara ce akan ya amayar da asirin an gane wannan da kyau wannan wanka kuma yana karya asirin da aka ƙetara ne ko aka sa don haka sai ka ji galibi sai malam ya ce in ka haɗa mai ruwan ya sha ya yi wanka ma'ana duk ta inda ta faru to an yi wa asirin duka kenan in ce aka yi ko sha aka yi an sha abin da zai amayo shi in sawa aka yi ko ƙetarawa aka yi an sha abin da zai lalata shi to yanzu matsalar da malam ke son ya ce maka shine kaddara yanzu ba ɗayan biyu ba ci akai ba ba sha akai ba ba sawa akai ba ba ƙetarawa akai ba binnewa akai a wani wurin to yaya za a iya kwakulo asirin nan dan aje a lalata shi gashi kuma aljanun nan za su iya ƙarya kamar yadda muka ji a can baya sun yi su ce maka ai asirin na wuri kaza in kai sakaran mai ruka ne sai ka saki goshin mara lafiyan sai ka tafi kafin ka isa karkashin fulan da aljanin ya ce maka ko bayan ɗaki ko gindin kuka kaza aljanin har ya fita daga jikin mara lafiyan fit ya je ya haɗa wannan siddabarin ya ajiye kana zuwa sai ka ciro shi akan haka sai da muka kawo shahidi da aya cikin suratu annamli ko dangane da ainihin kissar annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam game da ainihin sur'a gaggawa ta aljani yanzu yanzu nan kafin ka kifta idan ka ka bude ya je America ya dawo wannan qur'ani ne ya faɗi ba malaman ruqa ba ba wahidi bali ba ba albani ba ba wani ba jama'a mun gane wannan da kyau to a ƙarƙashin wannan sai malam yake so ya gaya maka cewa to yumkinuka ma'arifatu makani sihiri bi amraini zaka iya gane cewa sihirin nan yana wuri kaza ta hanyar abubuwa biyu abu na farko ikhbarul jinnil muwakkal bi sihiri ba da labarin da su aljanin ko shi aljanin da aka wakilta da sihirin sai ce maka ai aljanin nan an rufe shi ne a dokin kofa kaza sihirin nan an rufe shi ne a dokin kofa kaza ko an rufe shi ne a cikin katifa ko yana cikin matashin kai ko yana cikin kabet ko yana karkashin kaza ko yana karkashin kaza hanya ta ɗaya kenan amma sai malam ya ce wala tusaddiqhu kar ka sake yin aljani ya faɗa maka magana ka yadda hatta tursila man yabhasu an sihiri fil makanil mazkur har sai ka aika wani ka aiki wani ya je ya bincika maka a wurin da shi aljanin ya ambata kamar yadda muka ce a can baya kar kai ka saki aljanin ka saki wannan mara lafiya wato sakin aljanin don aljani ya halarto in ka riƙe goshin mara lafiya nan to kana riƙe da aljanin kenan kana saki shi kenan domin ya riga ya halarto bayan ka riga ka cafki goshin mara lafiya don haka kamar shi ka cafka jama'a mun gane wannan da kyau amma nan ba ita ce asalin marika aljani ba nan wurin dafawa ne da hadisi ya zo ya dafa in za a yi ruƙuya haka hadisi ya zo cikin kitabu tibbi a cikin sahihul bukhari cewa manzon Allah in zai ruƙuya yana dafawa da hannun dama a goshi to nan wurin dafawa ne yanzu kai ka dafa ne za ka yi ruƙuya to sai aljani ya zo to kamar ka riƙe shi to kamar mutum ne za ka riƙe shi sai ka riƙe leɓar rawanin shi babu shakka ka riƙe shi amma fa bai ruku ba domin in ya sheƙa da gudu sai ban maka jelar rawanin da rawanin gaba ɗaya kaga baka riƙe shi ba amma shi ka riƙe kuma da farko to haka in ka dafa goshin mara lafiyar nan ka dafe aljanin amma fa in ya so ya gudu zai iya guduwa in kana son riƙe shi bam to samu daidai jijiyan nan da yara suke cewa ai wane yana da kashin zaki wane yana da kashi ɗaya daidai hannun shi ɗin nan da baka ga wasu jijiyoyi guda biyu ko guda ɗaya ka samu ka rike nan bam ko ka sa a rike maka ko ka samu ka ɗaure kamar yadda likita in zai allura ko zai ɗibi jini yake ɗaurewa bam to ka rike aljanin kenan ba yadda ya isa ya fita insha Allah jama'a mun gane wannan da kyau ko to idan al'umma suka fahimci wannan da kyau sai ka gane ko ka ce wane rike min sai a rike maka shi aljanin don haka sai ka sa ya rike shi nan bam sai ka je na ta nishi sai kai ka je ka binciko da kanka ko kuma kai ka rike shi ka tabbatar ya rukun sai ka ce a je a binciko in ba haka ba ka yi sako-sako haka kana to kana dubawa ko to har ya zare jiki ba ku sani ba mun gane wannan da kyau ko don haka al'amarin sai an tsaya an yi da natsuwa a kai to sai je sai ya dubo maka in ya dubo maka ya tabbatar da wannan maganar gaskiya ce to shine sai malam ya ce fa in wajadtahu in har ka samu wannan abu da shi aljanin ya faɗi fa huwa sadiqun to abin da ya faɗa gaskiya ne wa illa in kuwa baka sani ba baka samu ba fal jinnu fihim kadhibun kafir dama aljanu akwai ƙarya mai yawa a cikin su ba ni na faɗa ba Allah da ya halicce mu ya halicce su shi ya faɗa yace yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibuna aljanu fasikai ne me yasa saboda suna ɗauko maganganu suna gaya wa bokaye wannan kawai ya yi musu salbin adala ya kwace adalcinsu ko da mutanen kirki ne aiki da bokaye da suke ka tuna fa a kan aljani ya yi aiki da boka sai a tattaro gayya aljanu guda dubu fa haka ya zo a cikin hadisin annabi cewa sai wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan dan aje a jiyo rahoto kawai in wancan na kololuwa ya jiyo sai ya gaya na kusa da shi wannan ya gaya na kusa da shi kokari suke si marmaza kalmar ta zo wurin na ƙasa shi kuma ya sheka da gudu ya gaya wa ubangidansu boka akan za a yanka musu bakin bunsuru ko za a yanka musu yan karnuka ko za a yanka musu bakar kaza ko harara garke ko butsa ko abin nan jama'a mun gane wannan da kyau ko to duk in aka yi irin wannan abubuwan to babu shakka ka rinka kiyayewa da kyau don in ba haka ba ƙarya tana da yawa a cikinsu gashi dai Allah ya ce yulquna sam'a aiki suke da bokaye suna ɗibo maganganu suna watso bokaye sai ya ce wa aktharuhum mafi yawancin aljanu kazibuna maƙaryata ne to abin takaici da mamaki sai ka ji an ce an yi rukuya a Jos an yi rukuya a Bauchi an yi rukuya a Kano an tafi kotu ana shari'a me yasa aljani ya ce ai kishi ya ce te asiri kai kuma malamin ruka shikenan wai sai ka yadda to alhaji kaji wai ashe uwar gidanka ce ta asirin wai dan amarya ta fita ko kuma amarya ce ta asirin dan ta uku ta fita ko kuma kaza misali ƙarshe abin da zai biyo baya shine sai ita waccan da ita da iyayenta sai su ce ba su yadda ba to shi kenan sai a ce an tafi a wani malami ne mai magana da aljani za ku ji shi a jakan magori shi kenan sai zama an yi wa malaman ruƙuya fadiha an yi musu abin kunya me yasa saboda ainihin wato jahilai sun shiga cikin harkar Allah ya kiyaye to a takaice dai malam yace lallai kam sai an tabbatar in ba haka ba to ƙarya ne to shi yasa gaskiya akwai taka tsantsan akan harkar nan kar ka ga mijin a kusa tana ta faɗin magana tana ta faɗin magana sai ka sauri ka nuna mishi a kar fa ka damu fa wannan dan iska ne wannan kai za mu ci ubanka shi ke tsinan ne eh sai ka zazzage shi kai mishi mazurai eh fasiki ne ai mai laifi ne ba ka ganin yan sanda suka kamo barawo sai ana hada da kulki a bubbugi kwankwason shi sannan a tura shi abin nan ai mai laifi ne kai a takin nashi don haka sai kai mai mazurai akan ya faɗi gaskiya in ba haka ba yanzu kai kamar wancan sakarci da wani ya rinka a bauchi ana sawa a voice of america voa da safiran asabar ko lahadi ko menene sai ka je kawai ya saka wa aljani wani aljani ne a jikin wata mace fa kawai aka je aka hira da shi shike nan wai ma yanzu ma kai la haula wala quwwata illa billah in ka je bauchi wai baba sama'ila ma ake ce mishi ka je baba sama'ila ko a ina ya zama ubanku oho wai baba sama'ila wai to za a je wurin baba sama'ila baba sama'ila assalamu alaikum to wa alaikum assalam a kaji munafiki to wai shi yayi zamani tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallama jana'iza annabi ma da shi aka yi kaza kaza kaza kaza kaza mu aljanu ba ma mutuwa wallahi tallahi ba ma mutuwa mun so mu mutu amma duniya ta ishe kaji ƙarya ike wallahi tik wanda ya ce baya mutuwa a duniyar nan ƙarya ike yi mutum ko aljani Allah ya ce kullu shay'in halikun illa wajahu komai sai ya hallaka a duniyar nan duka duk har annabawa mai alburda menene alfazazi ishiriniya me yace yace walau kanati duniya tadumu liwahidin lakana rasulullahi hayyan wa baqiya da a ce duniyar nan wani zai dawwama wallahi manzon Allah ne zai zauna ya fi dacewa domin manzon Allah shi kaɗai ya fi mu dukkan mu annabawan mu da talakawan cikin mu jama'a mun gane amma tun da annabi ya mutu kar wani aljani ya maka ƙarya ya ce Allah ne kawai baya mutuwa a cikin hadisin Abu Dauda annabi yana addu'a yana wal jinnu wal insu yamutuna aljanu da mutane suna mutuwa Allah ne kaɗai baya mutuwa abin da ake so ka gane abu biyu abu na farko shine an halicci aljanu kafin mu haka Allah ya ce wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum aljanu an halicce su kafin a halicci Adam an halicce su su aljanu daga harshen wuta abu na biyu suna dadewa a duniya dadewa a duniya ba ta lazimta wai ba sa mutuwa ka kiyaye wannan zaka iya samun aljani ya ce shekarar shi dubu amma sai an bincika an tabbatar to abin da muke so ka gane shine duk wani aljani ko wani shehi ko wani waliyi ko wane ne a duniyan nan in ya ce ya yi zamani da manzon Allah ka ce ƙarya kake saboda ka je ka karanta hadisi a cikin sahihul bukhari babin karatu akan sallar isha ko kuma babi game da lokacin sallar isha annabi bai fito sallar isha ba wata ran sai da dare yayi umar ya ce ya manzan Allah mata da yara fa duk sun yi bacci dan haka a za a fito a yi sallah manzo Allah ya fito aka yi sallah dare yayi kama a ce karfe goma ko sha ɗaya sannan aka yi sallah isha sai annabi ya ce wallahi ba dan dai kar in matsa muku ba da wannan shine lokacin da ya cancanta a rinka yin sallah isha yace duk duniya babu mutanen da suke sallah a wannan lokacin sai ku yace kun ga daren nan haka yace ara'aitukum lailatakum hadhihi kun ga daren nan naku na yau din nan yace nan da shekara ɗari duk wanda yake bayan ƙasa zai mutu to in har akwai annabi halluru ne kamar yadda 'yan ɗariƙa ke cewa ko ku aljani ne shekarar shi kaza in har yana nan a duniya a wannan daren to daga wannan daren zuwa shekara ɗari to ya mutu ka je ka karanta sharhin bukhari fathul bari al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani sai da na kashanta masu cewa annabi halliru yana da rai annabi wane yana ya ce duk ƙarya ne da hayaniya in ma suna da rai zuwa wannan lokacin to gaba ɗaya sun mutu shine ya ce to manyan malaman hadisi sun tsaya sai da suka bincika daga wannan daren sai da aka tsaya aka yi lissafi ɗaya bayan ɗaya sai da aka gane duk wani sahabi da ke da rai ko sahabiya yaro ko babba namiji ko mace sai da aka gane sun ƙare kafin wannan shekara ɗarin ma ta cika duk wanda ya ƙetare wannan shekara ɗarin to bayan wannan daren ne aka haife shi ka je ka yi karatu ba naɗi ba ba carbi ba ba kandiri ba ba malafa ba duk wannan ƙarya ne kantin kwari duk naɗi ne in ka je kowa zai iya siyan naɗi fasto in ya naɗi ba ku ga arnan kudu ba kwanaki an naɗi ya kawo malafa ya sa ya kawo sanda ya rike ya kawo tuma ƙasa ya sa a wuya ya kawo majanyi ya ɗaura wannan runto ya yi yawa wallahi runto ya yi yawa wallahi runto ya yi yawa malam mutum ɗaya ga majanyi ga tuma ƙasa ga gare ga jamfa ga wando ga wata garan ga malafa haba haba jama'a wannan ai kai ne kicin to kuma fa in fa baka haka ba fa ba fa a yadda kai malami ne fa ba a yadda kai malami ne sai kayi haka kana mazurai ka kawo wani tabarau ka kafa eh kai Allah ya kiyaye to shine malam yace ka ji hanya ta farko da ake iya gane inda asirin yake ko in aljanin yace yana guri kaza abu na farko kenan na biyu yusallil maridu sai shi mara lafiyan a sa shi ya sallah awil mu'aliju ko kuma shi malam mai yin maganin raka'ataini bisidiqin wa ikhlasin sai ka ce wa mara lafiyan ya je ya sallah raka'a biyu ya yi sallan nan saboda Allah da gaskiya da ikhlasi tsantsan zuciyar shi ta zan saboda Allah ya wa tuma'aninatin da kuma natsuwa wa khushu'in da kammaluwa da tuma'anina da khushu in suka haɗu a wurin malaman fikihu game da sallah sai a ce tuma'anina natsuwar zuci khushu'i natsuwar gaɓoɓin jiki na zahiri fi waqtin fadilin sai ya samu wani lokaci mai falala ka sulusin lailil akhir kamar ɗaya bisa uku na ƙarshen dare kamar ka ce mai ƙarfe uku na dare ko ƙarfe biyu na dare ka tashi kai sallar nafila raka'a biyu abin da ya sa manzon Allah da kanshi ya ce Allah yana sakowa daga sama ta bakwai zuwa sama ta ɗaya ya ce wa zai roƙe ni in biya mai abin da ya roƙa wa zai bauta min in karɓa har gari ya waye haka hadisi ya tabbata ka karanta littafin aqidatu salaf wa ashabil hadith ta Sheikh Ismailu Sabuni wannan babban malami daga cikin malaman salaf ba wai zabon mai tafsirin safwa ba wannan ya rasu wajen shekaru 800 da suka wuce zaka ga jeren giyar riwayoyin wannan hadisin in ko kana son ganin sharhin inganci da hanyoyi da ma'ana hadisin ka je ka karanta littafin sharhu hadisin nuzul na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah Allah ya gafarta mishi a takaice dai malam ya ce sai ainihin ka sa shi ya sallah ko kai da kanka ka yi sallah a ɗaya bisa uku na ƙarshen dare wa yadu Allah sai shi mutum ya roƙi Allah an ya dullahu ala makanis sihiri ya roƙi Allah Allah ya nuna mai wurin da wannan sihiri yake ma'ana wannan sallah ta nafila ce zai yi duk abin da ya sauƙaƙa ya karanta a bayyana ne a ɓoye ne yana idar da sallar sai ya ɗaga hannayen shi sai ya ainihin bi ƙa'idoji na addu'a su ne me na daga cikinsu bayan manya-manyan ƙa'idoji kamar cin halal da makamantansu da samun yaƙini duk sanda ka ɗaga hannu za ka roƙi Allah ana son ka samu yaƙini kamar Obasanjo ya ce ka zo ofishi na duk abin da ka faɗa zan baka shin za ka tafi akan zato ne to Allah ya ninka Obasanjo ba iyaka ba ma kwatanci ya ce ku roƙe ni zan amsa muku to kar ka ɗaga hannu kana roƙon Allah kana ga to bari dai mu daidai abin ne ma mun daɗe muna yi dai wallahi ba canji to wallahi baka da imani so ake ka roƙa cikin yaƙini Allah ka nuna mini inda sihirin nan yake Allah ka nuna mini inda sihirin nan yake sannan ka gabatar da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ka bila dubba dai na addu'a ya jama'ar musulmi addu'a a sunna addu'a a sunna babu wata addu'a a sunna fa da ake kwana a kwana a ce ga malam can an bashi job an ba malam aikin addu'a kwana yana addu'a me yake faɗi ba wani annabi da ya addu'a ta kai shafi guda na Qur'ani ka je ka karanta Qur'ani tun daga bakara hannasi annabi Ibrahim yayi addu'a annabi Ilyas yayi addu'a annabi Muhammad yayi addu'a duk annabawa Allah na bada labarin addu'ar su wanne annabi ne ka buɗe alkur'ani tun daga farkon wannan sadara zuwa ƙarshen wannan sadara shafi guda a ce duk addu'a annabuwa na ce to ko da ta kai shafi guda za a yi minti biyar ana karanta ta to amma sai ka ji mutum ya ce ya kwana addu'a me kake faɗi daga haka ka je ka rikito bala'i kai da kake da bukata aka ce ga yadda za ka yi kenan da ka miƙe addu'a fa su ake in ka ɗaga hannu Allah maɗaukakin sarki ka sa in ci zaɓe Allah maɗaukakin sarki ka sa in samu wannan bukata Allah ka bani kuɗi Allah ka sa in samu wannan aure sai ka gyara shimfiɗa ka koma kai kwanciyarka matsala ta ƙare dama ya san abin da ya dame ka amma ya ladabtar da kai ne yace sai ka faɗa to ba ka faɗa ba a to amma sai a ce wai sai ka yi cikin carbi dubu goma waye zai iya cikin ko accountant ne kai zaka iya cikin carbi dubu goma a kawo accountant da zai iya cikin carbi dubu goma lissafi bai rushe mishi ba ba zai yiwu ba to yaushe kawai za mu rinka yaudara kanmu zikiri yi gwargwadon yadda ya samu Allah baya son ka wahala inda ana son wahala sallolin nan hamsin za a rage su to amma sai aka ce hamsin ne biyar ne amma ladan hamsin musulunci aiki kaɗan ne lada da yawa falala kenan malam to shine sai yake cewa sai mutum ya roki Allah Allah ya nuna mai inda sihirin yake fa rubbama ra'aita ru'ya me yiwa zaka iya ganin mafarki me yiwa zaka iya ganin mafarki au ja aka ihsasun ko kuma ka ji ainihin kishin kishin a jikinka au shu'urun ko kuma jinin jikinka ya baka cewa wuri kaza misali wata mara lafiya da muka yi mata ruƙuya aka samu nasara a kan wannan sai aljanun suka ƙi su faɗi inda asirin yake suka ce amma su kam sun fita aka yi juyin duniya suka ƙi sai aka wartake suka tafi da aka sa ta te sallah ta roƙi Allah ɗin nan shikenan sai ta ce ta yi mafarkin wasu durkoki na shanya irin karfe da karfe da ake sawa haka an sa karfe nan an sa karfe nan sai a sa igiyar shanya ta yi mafarkin wannan wurin muka sake sawa ta sake kashe gari sai ta ce ta sake mafarkin wannan wurin kamar wani tiriri tiriri yana fitowa kuma ga wurin an yi shi an shafe shi da dakin abin mamaki to haka ya za a yi haka aka sa aka haƙa shi aka haƙe wannan pole ɗin aka haƙe wannan pole ɗin sai aka samu da nan da nan ɗin ga ainihin wato wani kamar laya za a ce amma na kwano zinc kwano na rufi na sama shi aka sa haka sai aka yi shi ya zama kamar ainihin wato abin nan triangle kamar triangle kamar kwana uku haka to aka nannaɗe shi aka nannaɗe da muka buɗe haka sai ga wasu 'yan layoyi a ciki sannan ga ƙumba ga wani tsokan nama ga jini ga abubuwa haka su ne ainihin abin asirin a nan na kawo wannan ne kaga yanzu shu'ur ta ji ta ji a jikinta wuri kaza ne da aka sa ta sake yi sai ta sake ganin wurin nan da ta fara tsammani jiya sai ta rinka ganin tiriri na fitowa to daga irin haka ne ake ainihin ganewa insha Allahu ta'ala al'amarin da yana dai buƙatar natsuwa da kuma ainihin sawa don Allah au galaba ala zannika ko kuma sai zatanka ya rinjaya anna makana sihiri kaza sai ka tashi baccin sai ka ji bayan ka yi sallah sai ka ji kai ni dai ina zaton sihirin nan a dokin kofa ko kuma ina zaton rinjayen marinjayen zato sai baka yana cikin katifa ko makamancin haka fa idza hadasa zalika in haka ta faru ka iya zato ko ka iya rinjayuwa akan kaza ne har ka gane malam ya ce tazdadu shukuran lillahi jalla wa ala sai ka ƙara godiya da Allah ainihin ga Allah mai ɗaukaka da ainihin buwaya kar ka sa girman kai ka ce haba mu na wasa ne kana gyara kafaɗa wallahi sai Allah ya turo maka naka aljanin ya make ka a'a kawai sai ka ƙara godiya ga Allah jama'a kun ji to yanzu idan aka gano ga sihirin nan ya za a ɓata shi ga sihirin kamar wannan a ce gashi an gano 'yan layu 'yan menene 'yan menene sai ka kwance su fas sai ka samu ƙwariya ko kwano ko roba ko koko ba kaidi karka je ka ne musu barazana a ce sai an so sabon koko fa eh sai an siyo sabon koko to ka kama hanya bokanci kenan boka ne ke sharadi sai an siyo kaza sai a'a ko koko ko roba ko duk wani abu kawai wanda zai iya ɗaukar ruwa sai a farke wannan laya duk wannan abin sihiri sai a kwance su ɗai ɗai ɗai ɗai sai a kawo ruwa a zuba ko ka sa ruwan magarya ko ba ka sa ruwan magarya ba sai ka karanta ayoyin nan na fakku sihiri wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman da kuma kalu ya musa ainihin wato imma an tulke wa imma an nakuna awwala man alqa da irin waɗannan ayoyin su falaki ne su nasi su qul huwallahu in aka yi wannan a cikin ruwan shikenan sai a je a samu wani wuri mai tsarki sai a je ainihin ko a zubar ko kuma a yi haƙa a binne in Allah so asirin ya karye shi wannan da aka binne din to wannan wurin da kuka haƙo din ma ya kamata ku je ku yi karatu ku zuba a ruwa sai ku watsa a wuraren da aka haƙo din sai zama an kashe wurin an kashe abin da aka ciro a wurin insha Allah Allah ya taimake mu sadisan na shida malam yace yumkin an taqra ar-ruqyata ala zaitil habbati sauda kuma zai yiwu ka ainihin wato karanta ainihin rukuya din nan da muka yi a baya waɗancan ayoyi ka karanta akan man habbatu sauda kamar yadda muka faɗi sai ka juye man habbatu sauda din a wata roba ko kwano ko koko sai ka kara bakinka hucin bakinka ya rinka sauka akan man wata amurul marida an yadhuna bihi makanal alami sabahan wa masa'an sai ka umarci shi wannan ainihin mara lafiya ka ce duk inda yake jin raɗaɗi ya rinka shafawa safiya da yamma wa zalika li kulli anwa'i sihir wannan ga dukkan wanda yake fama da kowane nau'in sihiri ku kiyaye ina kake jin zafi sai ce yana yawan jin raɗaɗi a hannun shi sai ka ce to ka rinka shafawa wannan shafawa khassa kenan ta musamman a wuraren da ke mai raɗaɗi shafawa amma kuma mun gabatar da ita a baya shine goshi kirji da ainihin mara goshi kirji da kuma mara za zai dan dangwalo ne kaɗan sai shafa kaɗan haka a goshin shi kaɗan ba wai lafkawa zai ba yana ta yoyo haka a'a dan kaɗan zai shafa shi haka wannan maiko maikon ya ishe shi sai ya shafe kirjin shi da shi sannan kuma sai mara haka to shikenan insha Allah ta'ala wannan ka san yana faɗin wasu ilmomi ne waɗanda suka shafi nau'ukan sihiri gaba daya to yana cewa duk wanda aka zo da shi da wani nau'in sihiri man habatu sauda zai iya amfani sai ce wasa bata fi sahihaini saboda hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim anna nabiyyana sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala annabin mu ya ce alhabbatu sauda'u shifa'un min kulli da'in bakin algaru maganin kowace irin cuta ce bakin algaru ko bakin algaribi ko algaribi duk haka hausawa kanawa suke cewa illa samma illa sama ya ce sai dai ainihin mutuwa wato habbatu sauda na maganin cuta kowace iri sai dai mutuwa ga sha ƙasa ya ce rawahul bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi lamba hadisi na ainihin 5687 da lamba hadisi na 5688 wa muslim da muslim a lamba hadisi na 2215 jama'a kun ji wannan hadisin me ma'anar wannan hadisi sai ya ce ya'ani al-mauta wato annabi yana nufin almauta ita ce assam din jama'a mun gane habbatu sauda na maganin kowace cuta sai dai ainihin almauta sai dai mutuwa to malamai sun rubuta littattafai gaskiya da yawa game da ainihin habbatu sauda ya ake shuka ta ya ake renonta ya ake ainihin tsinke ta ya ake ainihin magani da ita maganin ciwon kaza ne ga yadda ake in maganin ciwon kaza ne ga yadda ake in ba ku manta ba na ce muna da darasi na musamman akan alhabbatu sauda insha Allahu muna nan za mu zo kan shi a daidai wata gaba da za mu zo mu samu a nan gaba don har yanzu har yanzu fa ba a faɗi magani da habbatu sauda man man ake faɗi to akwai inda za mu zo inda za a yi magani da ita garin habbatu sauda din to a nan ne za mu tsaya a faɗi fa'idojinta in ciwo kaza ne ga yadda ya kamata in ciwo kaza ne waɗannan abubuwan za a haskaka maka ne kai kuma sai ka je kai ta siyan littattafai kana ta bincike kuma kana ta bibiyar malamai da suke da ilimi akan abubuwan nan jama'a harkar ilimi harka ce fa wadda take ba ta buƙatar lalaci kuma rago ba shi da rabo a cikinta Allah ya shiryar da mu shine yace wal habbatu sauda ita habbatu sauda din nan tusamma fi ba'dil buldani ana kiranta a wasu garuruka bi habbatil baraka ƙwaya mai albarka ƙwayar albarka ba ƙwaya ICD ba wa fi ba'dha a ainihin wato wasu garuruwan kuma bishwainis bish- a- ko bishuniz ashuniz wannan harshen farisanci ne ashuniz harshen farisanci harshen da ake a kasashen iran da wasu bangarori na kasashen spain da sauransu to wasu kasashen haka suke kiranta da wannan suna wa fi riwayatin a wata riwaya an eh, li muslim eh, ta riwayar muslim annabi ya ce ma min da'in illa fil habbati sauda'i minhu shifa'un illa samma babu wata cuta sai da ya zan akwai maganin cutar ga habbatu sauda sai dai mutuwa to matsalar da take faruwa shine in baka san yadda ake amfani da ita ba kamar ruwa ne in aka ce ruwa yana maganin kishi in baka san inda ake zuba ruwa ya maganin kishi ba in ka zuba shi ta hanci sai ya shaƙe ka haka ne ko ba haka ba amma yana nan fa a shi ruwa din nan maganin kishi ne amma kai baka iya amfani da shi ba dan haka kai ya shaƙe ka sai a ce to sake zubawa dai sai ka kata kunnanka sai ka sake ɗurawa sai ka ji kunnanka ya yi ganga ya dum sai ka ce to ai kai har yanzu sai larura ruwa yake ƙara maka har yanzu baka sa to ƙara zuba sai ka sake kwararawa a ido har yanzu baka kama hanya ba to haka habbatu sauda din nan an ce tana maganin kowace irin cuta to shi annabi haka yake bada karatun shi ko kuma sai ku je ku yi ta bincike to shine malaman musulunci suka tsayu suna ta bincike a ce to kaza ga yadda za a yi in kaza ne ga yadda za a yi in kaza ne ga yadda za a yi yanzu kusan duk wani asibiti duk wani ainihin chemist inda ya amsa sunan shi chemist babu shakka sai kaga akwai albarkan manzon Allah a cikin shi shine zuma likitoci sai su ba da zuma konewa akai sai su ce a sa zuma yaro ne yake da gyambo sai a ce a wanke a sa zuma wani ciwo ne maruru ne aka matse ya nemi ya fafake sai a ce a wanke shi a sa zuma duk wannan wallahi ko bature ya yadda ko bature ya jayayya albarkan manzon Allah ce ake ci baki da jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya taimake mu to shine malai yake cewa rawahu muslimun muslim ya ruwaito wannan hadisi lamba hadisi na 2215 an abi hurairata fi kitabis salam daga abi huraira a cikin kitabus salam littafin sallama babu tadawi bil habbati sauda babin da ke magana akan magani da bakin algaru duk malaman salaf sun san waɗannan matsaloli fa ana yin rukuya ana magani kaza ana magani kaza da tsawon lokaci ya kai ne aka jahilci matsalar to da matsalar ta tashi dawowa kuma shikenan yanzu du yanzu yanzu ton din salafiya ne a duniya yanzu salafiya ne kawai ke da magana a duniya duk saura sun kwanta dama wuji-wuji ne sun kwanta dama yan duk kowa yanzu yanzu salafiya ne kawai ke ci ba ka jin salafiya ga su can sun samu gwamnati suna ta rushe gumaka suna yin addinin annabi ibrahim millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha addinin annabi ibrahim duk duniya an yi taron dangi ta ta ta ta ta munafukai ne kafirai ne fasikai ne suna cewa ya za a rushe gunki ya za a yi kaza su kam dai sun yi kunnan uwar alheri jama'a mun gane wannan da kyau sun ki sauraron kowa rushe gunki annabi muhammad ya rushe gunki annabi ibrahim ya rushe gunki dan hodiyo ya rushe gunki to ga wasu salafiya can sun kafa gwamnati a afghanistan su ma gunki suke rushewa kuma wallahi su sun yi wa salafiyancin tattali yanzu suna da ɗalibai 'yan afghanistan ɗin nan sun fi guda ɗari a ƙasar saudi arabia musamman jami'ar islamiyya suna karatu suna da ƙwararrun likitoci suna da ƙwararrun injiniyoyi suna da ƙwararrun kaza shi yasa sun waye gari ba su da buƙatar duk wani taimako daga wani wanda ba nasu ba jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko to saboda haka al'amarin yanzu ya kai salafiyanci ne yanzu kawai za ka ɗaga wallahi yanzu ko a najeriya ka je ka ka kacau kacau ɗin ɗariƙa ba wanda zai saurare ka ka je ka buga kujen shi'a ba wanda zai saurare ka duk abin da za ka buga ka buga amma kana cewa alƙur'ani da sunna a bisa manhajin salaf duk sai ka ji kowa ya ce allahumma na'am ya amsa to wallahi wannan ba a najeriya kaɗai ba duniyar yanzu haka ta juye kawai ko dai ka ce wa mutane alƙur'ani da hadisi a bisa manhajin salaf sannan mutane su saurare ka in ko ka ce a fahimtar ka sai a ce waye kai wanda kai kanka in aka kalle ka zunubi ne kana ɗoyin zunubi waye kai zaka ce a fahimtar ka ana magana bayan Allah waɗanda Allah da bakin shi ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina Allah ya yarda da mu'minan nan kar ka manta rawanin da sahabi yake sawa Allah ya yarda da shi jama'a mun gane wannan da kyau to in ka ce zaka ɗau tafarkin waɗannan wallahi sai ka samu duk abin da kake nema Allah ya tabbatar da alheri malam ya ce maribatun bassaraha Allahu bi makani sihiri ga wata mara lafiya Allah ya nuna mata inda aka ɓoye asirinta kaga daga wannan kuma labari ne malam zai bamu amma za mu ƙara ɗiban fahimta da fasaha a ciki malam ya ce ja'ani hadhihi alfatatu ja'atni hadhihi alfatatu wannan budurwa ta zo wurina falamma qara'atu alaiha yayin da na karanta mata alqur'ani alimtu bi anna indaha sihiran qawiyan sai na san cewa akwai sihiri tare da ita mai ƙarfi haisu innaha kanat tara ashbahan fil manami wal yaqza wa ghairi zalik yayin da yazan tana ganin wasu halittu sune ashbah tana ganin halittu a bacci da kuma ido biyu a bacci sai ta ce tana ganin kaza tana ganin kaza tana ganin kaza a ido biyu kuma sai ta ce haka siddan sai ta ga kamar mutum ya zo ya wuce gabanta ko kamar mutum ya zo ya tsaya a kanta ko kuma tana ido biyu sai ta ji kamar ana saduwa da ita ko ana shafa ta sai ce almuhimmu abu dai mafi muhimmanci daga cikin wannan labari qultu li ahliha sai na ce wa danginta da suka zo da ita istakhdimu hadha ilaj ku je ku yi amfani da wani magani wa sawfa yubtilu as-sihru fi makanihi ko insha Allahu ta'ala ya ce da zaran kun yi amfani da wannan magani sihirin zai lalace nan take in Allah maɗaukakin sarki ya so faƙalu sai suka ce hal min tariƙatin na arifu biha makana sihiri ala gafata malam ta wacce hanya ko akwai wata hanya da za mu iya gane inda aka binne sihirin kultu na'am sai na ce i ƙalu sai suka ce mahiya wacce hanya ce kultu sai na ce addu'a'u addu'a والتضرع إلى الله da kuma ƙanƙan da kai zuwa ga Allah khasatan fi sulsul lailil akhir musamman a ƙarshen ainihin wato dare ɗaya bisa uku na ƙarshen dare na ƙarshe ɗin nan ma'ana in ka kasa dare kashi uku kashin farko shine kamar ƙarfe goma na dare kashi na biyu kamar ka ce sha biyu na dare kashi na uku shine kamar ainihin wato ƙarfe biyu na dare to kashi biyu kashi uku na daga ƙarshe ɗin shine kamar daga ƙarfe biyu na dare sai ka ce mata ta tashi te wannan abu waqtal ijaba shine waqtas tijabati du'a shine lokacin karɓan addu'a wa nuzuli rabbil ardi was sama kuma shine lokacin da Allah ubangijin ƙasa da sama yake sauka gashi a ƙasa malam yace an abi hurairata radiyallahu anhu qala to jama'a kun ji inda salafiyan suka zagara magana suke da dalili ba ruwansu da wani kankame man naɗi da ma keken carbi kana ta cutar jama'a baka da gaskiya ka faɗi magana ka faɗi dalili kawai wannan jama'a musulmi ba muna sukan naɗi ba ne fa amma abin da muke cewa shine a najeriya rawani ne kawai malanta sai ga mutum ya kankama wani gangame man naɗi yana ta zufa shi bai gaya mutane abin da zai amfane su ba shi kuma bai bar jikin shi ya sha iska ba jama'a mun gane wannan da kyau to shine gashi dai kana jin daga magana sai malam yace an abi hurairata radiyallahu anhu qala abu huraira Allah ya kara mishi yarda yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah yace yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya ubangijinmu Allah yana sakkowa zuwa sama kowane dare yana sakkowa zuwa sama ta duniya ita ce sama ta ɗaya wannan da kake hange hina ya buƙa sulusun lailil akhir a yayin da ɗaya bisa uku na dare na ƙarshe ya rage fa ya ƙulu man ya du'uni fa astajibu lahu sai Allah ya ce wane ne zai bauta mini shine ma'ana addu'a anan du'a'u ibada waye zai bauta min waye zai kira ni ta hanyar ibada fa astajibu lahu ni kuma in amsa mishi man yas'aluni wa zai roƙe ni du'a'u mas'ala kenan wa zai roƙe ni fa u'tiyahu wa ainihin in bashi man yastaghfiruni wa zai roƙi gafarata fa aghfiru lahu in gafarta mishi don Allah ku ji Allah da yake da gafara shi yake neman a zo a nema ya bayar muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito shi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya sai ce anal malik anal malik Allah ya ce ni ne sarki ni ne sarki man zallazi ya du'uni wane ne zai bauta mini fa astajibu lahu in karba mishi man zallazi yas'aluni wane ne zai roke ni fa uqiyahu in bashi man zallazi yastaghfiruni wane ne zai ainihin roki gafara ta anan nunun ya zo da fataha kuskure ne inji ya buga man zallazi yastaghfiruni ne wa zai roki gafara ta fa aghfira lahu ni kuma in gafarta mishi fala yazalu kadhalika manzon Allah yace Allah ba zai gushe ba yana ta wannan shelar yana ta sanarwa hatta yadi alfajru har sai alfajr ya haskaka rawahu muslimun muslim ya ruwaito wannan hadisi da wannan lafazi malam yace salatal musafirina ka duba ainihin wato babin sallar matafiya bi raqam a raƙami wato lamba ta 758 jama'a musulmi kun ji shine malam yace musu tunda dai suna son a gane inda wannan sihiri yake to ya za a yi kenan akar makallahu sai yace kun ji abin da manzon Allah ya ce haka ake al'amarin duk sanda za ka haɗa mutane da Allah shikenan sai ka je ka kwanta kai ta baccinka amma ka ɗibi wazifa ka ba su in wani ya musu raddi sai su dawo shehi wani ya ce kafirci ne to shikenan sai ka fara tunanin ya za a yi raddi gobe ba bacci ba hutu me ya zafi ka gaya musu alƙur'ani da hadisi ka koma ka mutu mamana in wani ya taso ya raddi sai wani ya tashi ya rama musu amma ka gaya mutane ƙarya ka ne musu misali kwarbar turare garwar ruwa injin niƙa me ya kawo zafi haka duk wannan hayaniya ne ka gaya mutane alƙur'ani da hadisi kai tafiyarka manzo Allah da ya karantar da alkur'ani da hadisi sai kwanta ya mutu duk wanda ya ce wa alkur'ani kule ko hadisi a yau sai ka ji wani ya tashi ya kabe shi alkur'ani da hadisi su gaba da aiki to amma an ka bada wani abu ba alkur'ani da hadisi ba kai baka zauna lafiya ba kai baka ba mutane sun zauna lafiya ba kai ka jawo mutane jafa'i Allah ya kiyaye to shikenan da yace to abin da za a yi kenan a tashi a roki Allah wannan lokaci wa fi'lan qamatil maridatu bis salati wad du'a wat tadarru a aikace ko sai ita wannan mara lafiya ta tsayu ta yi sallah ta yi addu'a ta kankan da kanta ga Allah kama zakaruli kamar yadda suka bani labari suka ce ta yi abin da na gaya mata to irin wannan muna ba da shawara ga dangin mara lafiya an aka ce su yi irin wannan abubuwan ku rinka sa ido su yi domin wasu in asirin ya ci karfin su ko aljanin yana iya hana su su yi abin da aka ce musu din su yi in ta tashi sallah sai ta rinka jin gyangyaɗi sai ta rinka jin bacci sai ta rinka jin kasala in an bata maganin sai ta kasa sha sai ta ki wankan ta ta uzurori ta ta laulayi ta ta abubuwa dande in ya batta ta to bukata za ta biya sai kuma ya ta sa mata wasu wasi shi yasa sai an tsayo akan haka Allah ya taimake mu fara'at fil manami man akhadha bi yadiha ita wannan budurwa shikenan sai ta mafarki sai ta gani a cikin mafarki ga wani ya kama hannunta wa zahaba biha ila makanin fil baiti ya kama hannunta tinkif ya tafi da ita wani wuri a cikin gidansu wa dallaha ala sihir ya nuna mata wurin da sihirin yake almadfunu fihi inda aka binne shi wa fi sabahi akhbarat ahlaha da gari ya waye sai ta baiwa danginta labari wa zahabu ila nafsil makan suka je wannan wuri fa wajadu sihira sai suka samu sihirin kuwa fa akhrajuhu sai suka fitar da shi wa abtaluhu suka bata shi wa shufiyatil fatatu ita kuma wannan budurwa yarinya ta warke walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu kaga wahidi bai ce sai ni ba yace haba mu na wasa ne a'a Allah ne fa yake kadai irin wannan duk wanda ya irin wannan ya yi wa Allah shirka a wajen rububiya Allah ne yake cewa fa kadarna fa ni'mal qadiruna Allah sai ya hallaka gari guda ya kashe su sai ya ce fa kadarna sai mu muka iya fa ni'mal qadiruna Allah ya ce madalla da mu in ba mu ba zai kashe bayan shi yanzu kai in ka kashe ayanka yanzu mun sai kai ka prison to amma Allah ya kashe mutanen annabi Nuhu ya kashe kaza ya ce alam nuhulikil awwalina kaza kaza kaza kaza thumma nutbi'uhumul akhirin kazalika naf'alu bil mujrimina wailun yawma idhin lil mukaththibina can sai kaji ya ce fa qadarna fa ni'mal qadiruna sai mu su Allah mu muka iya kuma ma dalla da mu wallahi kana faɗin haka kai shirka ma dalla da kai waye kai Allah kam ya isa ya yabi kanshi ahlus sana'i wal majdi shi ya cancanci yabo da girmamawa amma wallahi kai ahlul rawani ne ahlul rawani ne Allah ya taimake mu jama'a kun ji wannan babi ya kare wasu ilmomi ne malam ya tattaro ya wayan mana da kai a yanzu sai malam ya ce alfaslus sada fasli na bakwai gaba ta bakwai ta daga wannan littafi ilajul ma'qudi an zawjatihi wane mutum ya ce ga maganin wanda aka kulle shi ya kasa saduwa da matar shi to don ka san ilimi gaskiya ne rashin iya saduwa da mace larura ce mai zaman kanta to ita ma fa kamar sihiri ce ta kasu kashi kashi yanzu zaka ji kamar wani sabon karatu ne ake a'a nau'i ne na sihiri za a yi sihiri mutum ya kasa saduwa da matar shi to amma iri iri ne don haka malam zai biya gaya mana kowanne ya ake ya za a yi magani shi wani azzakarin ce za ta koma ta zama yar karama shikenan kamar yaron da yake shan mama gashi kato shekara hamsin ko talatin ko sittin amma sai azzakarin ta koma sai ta zama haka to wani sai ya zama akan wance ce azzakarin ba ta tashi amma akan wance fa za ta iya tashi wani sai ya zama zai iya saduwa da matar amma sam bai isa ya fitar da maniyi ba wani kuma daga ya saka azzakarin shi sai sur'atul qazaf nan da nan sai maniyin ya zubo kaga dai duk babu jin daɗi ga yadda ɗabi'ar ɗan adam take to za a dawo ɓangaren mace wata sai ka aure ta budurwa sai a yi mata asiri sai ka ji ta buɗaɗɗiya kamar ka auri tsohuwa 'yan shekara sittin ko shekara saba'in misali wata sai wani nama ya fito sai ya kage a tsakiyar farjinta kamar ƙaho ko ƙari wata sai ka je sa azzakarinka sai ka ji gaba ɗaya farjin ya shafe flat to duk irin waɗannan larurorin shine malam zai karantar da mu yanzu dan Allah jama'a anya malamin nan bai shirya faɗa da bokaye ba to shi yasa in dai za a yi faɗa da bid'a wallahi sai an je an yi karatu tukuna zama yayi karatu shi kun gan shi balarabe ne mutumin garin kufru sheikh da ke ƙasar masar ya tashi shine karatu ya karatu makka madina ya je ya kware game da qur'ani hadisi fiqhu ya zauna a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama a nan ya bincike a nan ya nazari a nan ya zauna ya rubuta mana wannan littafin a cikin arraudatu sharifa a dandalin da manzan Allah yake cewa ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil janna wa minbari ala haudi manzan Allah yake tsakanin minbari na da cikin gidana dausayin aljanna ne aka kawo aka ajiye to shine yanzu sai kaga an kawo koriyar da duma an shimfiɗa a wurin daga gaba gaban masallacin annabi to nan ne rauda anan ya zauna yi wannan aikin yasa in za a yi faɗa da bid'a lallai a je a yi karatu in za a yi aiki da sunna a je a yi karatu in ba haka ba kuma wallahi za ta zama maka kwaya mai ribas kwaya mai ribas ka dawo kana dukan sunna kuma kana kare bid'a malam ya ce awwalan abu na farko da zai karantar da mu a ƙarƙashin wannan mas'ala ta'arifin rabti menene rabt din al'aqad menene ake nufi da aqulla namiji an zauja daga matar shi me ake nufi ma da wannan magana saniyan kaifa yahdusu rabt yaya ake irin wannan rabt yake faruwa me yake jawo haka ke faruwa salisan na uku ilaju rabtin rajuli ya ake yin maganin namiji in an kulle shi ya kasa saduwa da matar shi رابعا نهدو علاج ربط المرأة يا أكي وما تماغني إن إتأكي وربطي خامسا نبير كيف نفرق بين الربط والضعف الجنسي يا يا